الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذاك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله yawon musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a barkanmu da wannan yammaci yau 27 ko ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda ya zo daidai da 28 ga watan 4 2022 gregorian calendar kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau insha Allah muna nan a cikin suratu yunus alaihi salatu wasalam jiya mun ga inda Allah madaukakin sarki ya yi bayanin wato kenan wa'inda ba tsaga imani da su ba kalmar Allah ta tabbata a kansu cewa tabbas wuta za su shiga da haka kowace irin hujja ka kawo musu ba za su yadda da ita ba duk kokarin da kai don ka gamsar da su da imani da wato kenan bin Allah da bin ma'aiki sallallahu alaihi sallam da nisantan shaidan da nisantan karya da bid'a da kafirci to duka ba za su yadda da wannan ba saboda haka haka za su zama a cikin wannan baganiyar tasu har sai ran da rai ya halinsa wato kenan suna cikin wannan yanayin har su je su hadu da azaba wadda take mai radadi sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim falawla kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha wai menene dalilin da yasa ba a samun wata alƙaryar da za ta yi imani har imanin ta zama ya amfane ta me yasa ba a samun wannan kamar tambaya ne Allah maɗaukakin sarki yake yi kamar istifhami ne me yasa ba a samun alƙarya ta yi imani imanin ta yi amfani ta alƙaryoyi da yawa in sun zo in an zo an musu wa'azi ba sa ɗauka sai rashin imanin su sai ya halakar da su wayannan ma a kawo musu a manzo su ma ba za su ɗauka ba rashin imanin su sai ya sa a halakar da su wayannan ma haka menene dalili ne sa ba a samun al'umma da za ta zanna ta imani imanin ta zama ya amfane ta ya hana ta halaka a gidan duniya ya hana ta halaka a gidan lahira wai ma'anan wannan shine ba a samun haka ba a samun haka kwata-kwata illa kauma yunusa sai dai mutanen annabi yunusa su ne kadai suka zama zakka su mutanen annabi yunus alaihi salatu wasalam su kan wato kenan sun fita zakka a cikin wannan yanayi yunusa alaihi salatu wassalam manzo ne daga cikin manzannin allah maɗaukakin sarki asalin sunansa a yaren greek yunan yana daga cikin jikokin wato annabi nuhu alaihi salatu wassalam kuma allah maɗaukakin sarki ya aiko shi a wani garin da ake kiransa ninawa ko kuma nainawa sunan garinsu a nan cikin sham gari ne wanda ke mai girma yana kusa da mausil a lokacin nainawa tana daga cikin manya-manyan birane a cikin duniya malaman tarihi suka ce daga anguwar bayi zuwa anguwar kunkuru na garin za ka fita gari kenan ko daga yamma zuwa gabas tafiyan kwana uku ne a cikin garin kuma tana kewaye da manya-manyan duwatsu Allah madaukakin sarki ya cunkusa jama'a a wannan gurin Allah madaukakin sarki ya ba su ci gaba irin na wannan zamanin ya ba su kuma karfi irin na wannan zamanin sai zama da kan cewa wayannan mutanen sai suna amfani da karfinsu wajen yakan duka al'ummar da take kewaye da su don suka ci gari da yaki za su kama mutane su walakanta su su azabtar da su su kakkashe na kashewa su ɗebe dukiyarsu su kame matansu da ‘ya'yansu sai abin da suka ga dama duk gari da suka ji haka suke yi sun yi karfi sun yi karfi sun yi karfi sosai lalinci ya yi yawa sai allah maɗaukakin sarki sai ya kuma musu da annabi yunusa alaihi salatu wasalam ya zo ya kira su cewa hakan din ba daidai ba ne kuma bayan wannan kuma dama can gunki suke bautawa annabi yunus ya zo kira su zuwa ga bautan allah maɗaukakin sarki da nisantar bautan gunki da kuma daina zaluntan bayan allah ya zauna a cikinsu kamar da tarihi ya nuna ya kai shekara akalla tara yana wa'azi mutanen nan sun ki babu mutum ɗaya da yadda da shi shekara tara don haka yunus alaihi salatu wasalam sai yake kauna sai kai kuka guda Allah maɗaukakin sarki ya Allah wayannan mutanen fani na yake kauna ba za su abin nan ba yau shekara tara yana abu ɗaya ba mutum ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mara hadisi yake cewa uridat alayyal umam an gitto min al'ummomi yadda zai faru ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah yake cewa yau wanda da ukula wa nasin bi imamihim ranar da za mu kira kowane mutane da shugabansu don haka kowace al'umma kullum mutum tuda ila kitabiha ko ai kowace al'umma za a kira ta da manzanta da littafinta a kira annabi da magoya bayan sa wanda suka imani da shi kenan su tafi aljanna annabi kaza ya fito da shi da mutanansa su tafi aljanna sai ya ce a cikin jerin naga annabawa da yawa tare da su mutane yan kaɗan ne naga wasu annabawan tare da su rajulun an rajulani wanda ga ganshi ya taho daga shi sai mutum daya wanda ga ganshi ya taho daga shi sai mutum biyu ya ce kai ai na ga wani annabin ma wa nabiyin laisa ma'ahu ahadun na ga annabin da bashi da ko mutum daya wanda ya bi shi wanda ya bi shi ko abin nan tarihin mun karanta annabi lut alaihi salatu wasalam banda yayan sabi nan matan nan waye ya bi shi babu wanda ya bi shi annabi Ilyas annabi ilyas waye bishi mutum ɗaya ne ya bishi shi ma alaisa'u ne shi ma da zai tafi da za a daga shi sama ya taɓa rigarsa ya jefo a alaisa'u alaisa'u ya ɗauka ya saka shi ma alaisa'u ya zama annabi don haka kenan kaga idan alaisa'u shi ma ya samu manzanci yanzu kenan shi ma zai tashi a tawagarsa da haka ilyas ya tashi zero kenan bai da mabi shi ma alai sauran shekararsa tara yana yawo a cikin jeji ana an yi declaring dinsa wanted dead or alive haka ya kare rayuwarsa shi ma babu mutanen da suka bi shi an samu irin waɗannan annabawa da yawa wanda ba su da ko mutum ɗaya da ya bi su ba su da ko mutum ɗaya da ya bi su an samu irin wannan kace-kace to ga annabi yunusa dan matta alaihi salatu wassalam ko ya yi shekara tara yana wa'adi ba wanda ya yi imani da shi da haka sai yanke kauna ce to ga abin da ke faruwa baya ma ya kwamfilan gurin ubangiji Allah madaukakin sarki ga halin da ake ciki Allah madaukakin sarki ya ce ka ya gaya musu an ba su grace na kwana uku idan kwana uku ta yi basu imani ba shikenan azaba za ta zo ta sai ya ji har fada ya je fada sarki ya kuma sanar a cikin jama'a yan kokarinsa duk mutane suka sani ya koma gidansa ya shiru sai suka ce sarkin nasu da yake mai basira ne sai ce musu ya kira mutane ce to wannan mutumin fitin da yake ba mutum ya yi karya ba da mutum da ya barazana azaban nan to ni fa gaskiya abin jikina ya bani wani sai ce ranka dai to yanzu mai shawara mana yanda za a yi a zuba masa ido a gani nan da kwana uku in ya bar garin nan to tabbas azaba za ta zo in muna tare da shi a cikin garin nan barazana yake mana ashe shi ko da daddare ya tattare ka ko a takwas gaba daya tattare sassafe sai ya fice ya bar gari da safe aka ja ka leka gidansa gida a rufe daki a rufe ba kowa haka ci ka dade ya arce fa annabi Yunus ya arce zai ce to wallahi na tsorita to aka ce zai za a yi yace to na farko dai ni na sauka akan karagar mulki ya ɗauko abin nan rigar saki ya saka ya ajiye hular abin nan milki ya ce duk mutane kowa ya ajiye kayan alfahari a sa kayan da wani alfahari ba duka a tuba wa Allah maɗaukaki sani in ba haka ba wallahi azaba za ta zo ta halaka mutane don haka duka mutane suka yi abin nan rana ta fuku rana ta biyu ya ce a jaddu a taro mata a raba su da 'ya'yansu yaran su ta kuka taro dabbobi a raba su da 'ya'yansu a hana dabba shan ruwa dabbobi suna kuka su ma su zo suna ta istighfari suna neman gafarar Allah madauki tunda Yunus ko duk inda yake a nemo shi an tafi neman sa wato ke kwata kwata ba a same shi ba don haka suna ta tubawa Allah suna ta tubawa Allah suna ta tubawa Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya karbi tuban su to shi sai Allah madaukakin sarki cewa me yasa ne ada ba taba samun wata alƙaryar da za ta yi imani imani ta amfani ta ba taba samun wani wani ba illa kawai illa menene kawai yunusa sai dai mutanen annabi yunusa alaihi salatu su kam lamma amanu lokacin da suka yi imani kashabna anhum azabal kizi ko sai muka yaye musu azabar wato kenan kunyata don da azabar nan ta zo tabbas za su kunyata amma sai Allah madaukakin sarki da suka yi imani yanzu sun tuba sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga imani su sai zama ya amfane su sai da sai Allah madaukakin sarki yayi musu wannan azabar wato kenan ta kunyata fi duniya a nan gidan duniya Allah bai kunyata su a gidan duniya ba me yasa Allah bai kunyata su a gidan duniya ba wato kenan sun yi imani sun yi imani anan malaman tafsirin suka ce Allah madaukakin sarki da yace kashafna anhum azabal kizi din nan kenan azabar har ta fara zuwa a bayan mun karanta cewa idan mutane ba su yi imani ba har azaba ta zo to ba a karɓar imaninsu ko yauwa ba a karɓar imanin ran da lamtakun amadan min qablu au ka sabatti imani ha khairan au ka sabatti imani ha khairan ko kuma wato kenan ta ta tsoroci aikin alkhairi a cikin imaninta da haka fir'auna lokacin da ya zo zai imani allah maɗaukakin sarki bai ba shi daman wannan ba sauran tsarawa da sun da ba su ba amma su kuma allah maɗaukakin sarki ya karbi nasu me yasa suka ce sai da azabar ta zo suka ce kashabna anhum ke da akwai azabar wasu kuma suka ce a'a alamanta ne ba azabar ba ne da Allah ya sa sai da azabar ta zo suka yi imani da za su fada cikin wato kenan wayaccen mutanen ta haka Allah madaukakin sarki ya yi musu wato kenan azabar abinda wannan shine abin da ya zo a cikin tarihi dangane da wayannan mutanen illa iyaka babu hadisin da ya karfafa wannan magana amma dai itibari da abinda wato kenan ayan take da shine cewa da suka yi imani sai muka yaye musu azaba kamar alamar cewa azabar ta riga wato kinan ta zo wallahu ta'ala a'lam wa mata'anahum Allah madaukakin sarki ce sai muka je da su dadi ilahinin wato kenan zuwa ga wani lokaci sai Allah madaukakin sarki sake ba su grace maimakon da azabar ta zo ta za ta halaka su ne yanzu sai Allah ya karbi tubar su saboda aka ba a halaka su ba aka ba su dama kowa ya je wato kenan yana cirar da tsansa to mu je malam ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Allah madaukakin sarki ce walau sha rabbuka inda ubangijinka ya so wallahi la amana man fil ardi da duk wanda yake ban kasa ya imani inda ubangiji ya ga dama kowa zai imani shikenan sai ai kowa ka mumini an tashi kere mu sai a kere mu kawai kamar girar kamfani yanzu kamfani sun tashi wani tocin koda guda dubu ne sai ga su irin su daya babu abin da ya bambanta tsakanin su haka za a yi ta famfin din su to amma sai Allah ya mu daban-daban malaman abin da suka ce tamfirin din kowa a duniyar nan bai yi kama da na wani ba duk yawan mutanen duniyar nan dan iyaka na din nan Allah ya sai da ya bambanta adadin mutanen duk duniya kaga kowa daban-daban yake kenan ta haka Allah bai kaddara cewa kowa zai yi imani ba da ubangijinka ya so da duk sun yi kulluhum sai kuma duk yace jami'an duk gaba ɗayan su kaka kaf su kowa zai yi imani amma ubangijinka ba haka yaso ba saboda wata hikima daga cikin hikimar Allahu alam shine Allah madaukakin sarki ya jarrabi mutane ya bar su kowa a ga gudun ruwansa ya halici shiriya ya halici ƙarya eh shikenan ya halici shiriya ya halici ƙarya ya dora mutane kowa ya zaɓi wanda ransa yake so saboda idan mutum ya karkata nan shikenan sai ya tafi ta nan din idan kuma ɗaya gefen ya karkata Allah ya shi mu sai tafi wato kenan ta ɗaya gefen an ba kowa ya ranin at his own will duk da cewa akwai abin da ya shafi wato kenan kaddara amma yet akwai dan dama da Allah madaukakin sarki ya bawa mutane don haka akwai kaddara sabanin yadda mutanen jabariya da kadariya suke nuna cewa dan adam shi yake da control din komai a kansa a dan adam yana da control akan komai da komai nasa amma yana da limit control din nasa akwai abin da yake beyond saboda ai akwai abin da baka da zabi a kansa alqada'u wal qadar yanzu misali ni din nan inda bal Allah za a zabe ni ne sai ce a yabe ni a Makka kuma in zama dan wani annabi ko wani wani limamin harami inda zan zaba amma ba a zabe ba a shawarce ni ba kawai sai na gani a damba aga ne ko ba haka ba yauwa eh baka da zabi a wajen ayyuka ko fari ko baki la'alla ma inda an ga dama da ba mutum ma zan fito ba sai na fito aljani ko kuma akuya ko kuma dutsi ko bishiya yadda ubangiji ya ga dama haka da saraka akwai percentage mai karfi na kaddara akan wato kenan halittar dan adam da kuma wato kenan destination dinsa na karshe saboda haka da ubangijinka ya so da ga yanda zai yi amma ga yanda ya aikata haka yake so kuma shine ganin ya fi dacewa kuma hakan ya fi dace ne ba don haka kenan shirya a hannun Allah maɗaukakin sarki take Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam afa anta tukrihu nasa yanzu zaka iya tilasta mutane zaka iya tirsasa wa mutane hatta ya kunu mu'minina har su zama wato kenan mu'minai saboda haka shirya a hannun Allah take da shirya a hannun mutane take da dan gidan annabi nuhu alaihi salatu wasallam da bai zama matsala ba da hannun mutane take da baban annabi ibrahim alaihi salatu wasallam da bai zama matsala ba da shari'a a hannun mutane take ko yau da ba za ka ga wani lokaci bayan Allah sun haifi mutanen kirki ba ko kuma mutanen ai sun haifi mutanen banza ba ko kuma ka ga mutanen banza sun haifi mutanen kirki ba wani za ga dan nasa yana ke son addini shi baya so Mus'ab bin Umair an kama shi an daure shi an dake shi an yi kobe da kuma iyayensa ba sa so amma haka ya karbi musulunci da sauransu saboda haka akwai kaddara wato kenan da take tafiya illa iyaka wato addu'a tana da ƙarfi akan wato kenan jirkitar da kaddara to a certain level shi ita ma Allah madaukakin sarki yakan canja abu a sakamakon addu'a don haka addu'a take da ƙarfi a rayuwar dan adam duk abinda wato kenan bai yiwu ba to in ka nace da addu'a to abin nan zai iya yiwuwa a cikin ikon Allah madaukakin sarki saboda ka addu'a tana da karfi amma sa a samu yaqini a cikin zuciyar mutum cewa in yayi addu'an Allah madaukakin sarki zai yi abin din sa zai amsa masa da haka Allah ya ce masa ba za ka iya tirsasa wa mutane su imani ba kenan imani a hannuwa yake a hannun Allah babban annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Dalibi inda a san annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi ba zai mutu ba musulmi ba amma Allah ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yashau ba kai kake shirye da kake so ba Allah yake zaba wanda ya so ya shirye da su Allah ka sa mana daga cikin shiryayyu to mu je malam
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله ما دوكين زبكي cewa ma kana li nafsin baya yiwa ga wata rai ko ma wace irin rai ce dai tunda yazo da ni kira an tumina ta zama ta yi imani illa bi idinin Allah sai da izinin Allah madaukakin sarki da izinin Allah in kaga mutum mai mumini sai ya gode wa Allah madaukakin sarki a cikin ni'iman da abin da haka da yawa daga cikin salihan bayi cikin addu'o'i su suka ce alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam idan suka duba suka ga su musulmai suka duba suka ga su akan hanya ta alkhairi kullun kokarin su kenan sai su daura daga cikin abin da suke addu'a kullum alhamdulillah ala ni'matul iman wal islam mun gode wa Allah da ya mana ni'imar imani ya mana ni'imar wato kenan musulunci to da yawa Allah zai mutane ni'ima ba za su gane da ita ba yanzu ko a zaman mu na Najeriya na Nigerian situation set up da da dan kewayen mu nan na jihar Bauchi da bangaren jihar jigawa ya kai matsayin da za mu rika yin sujjada muna gode wa Allah madaukakin sarki musifan da Najeriya take ci har yanzu mu muna da sauki Allah madaukakin sarki amma da yawa daga cikin mu ba mu gano wannan ba da yawa ba gano ba ya cancanci a ce mu rika warkewa da lokaci na musamman muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya a ɗaiɗaikun mu ko kuma shugabanni salama a guru ayi godiya wa Allah madaukakin sarki saboda mu rufin asirin da Allah madaukakin sarki wato kenan ya mana musamman wannan garin namu lokacin rikicin boko haram din nan babu abubuwan da ba targetin din mu ba amma Allah madaukakin sarki ya mada koda mai matsala ya sai ga Allah ya zare shi sallak shi shi kada ya tafi abusa mu dina Allah zan nan da mu lafiya Allah mu gode maka akan wannan dan haka shari'a a hannun Allah take wa ma kana lafsin an tumina illa bi idhnillah babu ran da zata karbi imani sai da izinin Allah madaukakin sarki in ka ganka hanyar imani kai ta godiya wa Allah madaukakin sarki waja'alir rijsa Allah madaukakin sarki yakan sa wato kenan datti da kafirci da rashin imani alal ladina la ya'qiluna shari'ata ga mutanen da ba su iya fahimta ko su ba ta iya fahimtar shari'a ko ko ba ta iya fahimtar qur'ani ko ba ta iya fahimtar wato kenan gaskiya suna alladina la ya'qiluna din kenan wanda kokolwarsu ba ta kai su fahimci hikimar Allah cikin shari'ar musulunci ba kokolwarsu ba ta kai su fahimci menene Allah yake karantar da su a cikin alqur'ani ba wannan zaka ga wato kenan zuciyarsu ta hadu da wato kenan datti dattin shine zai yimke zuciyar ya hana su wato kenan fahimta Allah ka saba ma cikin su to mu je malam قل انظروا ما ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون الله madaukaki sarki ce kullahum ka gaya musu ya Muhammad unzuru ku kalla mana ku yi nazari ku dudduba ku caccaje ku yi bincike ma za fi samawati wal ard menene a cikin sama nan da kasar nan ku nazarin sama gaba ɗayanta ku gani me a cikinta wani irin darasi za ku iya fahimta ku nazarin ƙasa ku gani me a cikinta tun daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai kuna duk abin da yake cikinta ku ɗauki kowane guda ɗaya wa fi kulle sha'in lahu ayatun ta dalla ala annahu wahid duk abin da ka ɗauka ko wannan ƙwaron haka gashi ka ɗauka inda za ka yi dogon bincike a kansa za ka tabbatar da kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki amma sai kun yi nazari akan wannan wannan aya tana daga cikin ayoyin da wasu malamai suke ganin cewa bai halatta a yi takalidi a tauhidi ba tun da Allah ce ya yi unzuru kowa ya je ya nazari saboda imanin mukallaji wa in kana inda na sahihan laki ya kuna asima mai tarkil istijlal duk mutumin da wai takalidi yake musamman akan harkar da ta shafi tauhidi ko da ya yi sa'a ya samu wanda yake jansa mutum mai kyau na gari akan hanyar shari'a duk da haka yana da laifi saboda shi me yasa bai yi nazari ya gano ba alkur'ani cewa ku nazari abin da ke cikin sama ku nazari abin da ke cikin ƙasa don ku gano kadaitakar Allah madaukakin sarki da kanku ba sai wani wato kenan ya gano muku ba kuma in kun yin tabbas wato kenan za ku za ka bina amma abin mamaki shine wa ma tugunil ayatu duk ayoyin da suke cikin saman nan da ayoyin da suke cikin ƙasan nan wa nuzuru da gargadin da ake zuwa a sa mutane a musu a gaba a karanta musu ayan qur'ani wancan ayoyin kauniya wannan kuma ayoyin Allah qur'aniya da ayoyin Allah kauniya da ayoyin Allah qur'aniya duka ba za su gwadatar da kome ba an kaumin la yu'minuna ga mutanen da ba su da imani duk abin da ya gani na al'ajabi ba zai amfanar da shi wajen ganowa kadaitakar Allah ba duk abin da kuma aka gaya masa na wa'azi aka gaya masa aka ja masa aya aka ja masa hadisi aka ja masa menene duk wannan ba zai abu nan ba za ta saki zani ba saboda me ai zuciyar an riga an yi fetar da abin da yake datti da haka dama ana samun attakliya qabla tahliya in ba ebe wannan majinar da take ciki aka zubar da ita aka wanke gurin ba to ko ka zo ka dora abu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba buhun da yake cike da kaikayi kai kuma dusa kake so ka zuba in baka ebe ke kayin cikin ba to dusar ba za ta shiga ba in ka zuba dama an cika shi cap cap da ke kai in ka zo kana zuba dusar a kai tana zubewa a kasa kana zuba dusar tana amma in kana so so dusa ta shiga sai ka juye duk abin da yake ciki a takliya qabla tahliya sai ka ebe duk abin da yake ciki na kai ka kakkade sai ka zuba dusa sai dusa ta shiga ciki sai ta zauna to haka ne dattin da ke cikin zukatan mutane sai ka ebe shi sai ka zuba imani sai imani wato kenan ya samu gurin zuwa amma dama ya riga cike kuma kana zuba a kai kaga bulbulewa sai a kasa to mu je malam
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين to mutanen maka an kawo muku alkur'ani kun ki an ba ku manzo yayi bayani ba ku yadda ba kun ce ba ku yadda ba to me kuke jira ne hal yantazirun ai ma'ana ma yantaziruna suna sauraron wani abu ne ai mana babu abin da fa suke sauraro yanzu ya zo ya same su illa misala ayyamin ladina kalamin qablihim sai dai irin misalin kwanukan wa'anda suka shude gaban su yanzu ba su karbi qur'ani ba ba su karbi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu abin da ya faru da adawa kenan suke saurari abin da ya faru da samuda kenan suke saurari abin da suke ya faru da qaumin aika ko qaumin tubba ko a sahabin rasi ko to wannan shine suke sauraro su ba ya faru da su saboda dama ai ya zama sunnan Allah in ba su kalbi wannan ba dole za su kalbi wancan to kaga abin da kenan akwai matsala ai ma'ana fa hal yanzuruna din nan ai ma yanzuruna ba sa sauraron komai ba abin da suke jira sai wancan ma'ana shine in fa ba ku karbi imani ba to fa irin wancan zai zo ya same ku wannan kuma duk da ya sauka akan mutanen maka hukuncin zai iya zama ba zan sa akan kowa har mu a yanzu in baka karbi gaskiya ba to abin da kake sauraro shine sakamakon rashin kin karban gaskiya kuma lokaci kadai za a baka yana iya yiwa matsalar da za ta zo ta a kai kai dai za ta zo ta sauka haka za a zare ka sulak a cikin al'umma a dora maka bala'in da za ka karisa da shi kana ji kuma kana gani in ma kana da ralaban sai ka ga ralaban ina kai na fedin kadan kadan kadan kadan har ka zama an ture ka gefe ka ga ana abubuwa ba tare da kai ba kuma wallahi ba inda ka iya hakan nan kuma za ka haƙuri da takaice da sauransu ko kuma ma tare ta zo ɗungurungun a cikin wannan matsalar ta zo ta same ka kullahum da ya muhammad da haka ka gaya musu ya muhammad fantaziru shi kenan ku saurara ku jira nan fantaziru a nan ku jira ku jira ku ga me zai faru inni minal muntazirina ni ma ina cikin masu sauraro ma'akum tare da ku ku jira ko ni ma zan jira da ni da ku mu jira wa inna au iyyakum la hudan aw fi dhalalin mubin za mu gani ko mu ne ko ku ne waye ke kan shari'a ko mu ne ko ku ne waye ke abin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira tabbas kuma sun sun jira kuma sun ga abin da ya faru tun daga yakin badar alwalansu ta fara warwarewa ko kuma ta warware ma gaba daya tun daga yakin badar suka fara shan wato kenan kai duk yakin da suke zuwa da tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su tabbacin nasara ba uhud ne bayan da aka yi kare jini biri jini har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har makka ya mamaye su suna ji kuma suna gani suna ji suna gani ya zo har makka wato kenan ya mamaye su a ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki wasu mutane guda uku a cikin mutanen makka sun zo suna tattaunawa akwai ɗaya daga cikinsu da ya gudu ya bar garin gaba ɗaya sai dai ya ce a wani kan ya ji daɗin sa wallahi da ya gudu bai ga wannan takaicin ba a ce wannan bakin mutum ya hau kan ɗakin ka'aba ya kwalle kallaman shahada wannan bakin ciki a duniya ne za mu sai wanda ya ji daɗin sa da bai ga wannan ba saboda ko me zaka ce wallahi haka ne wallahi haka kaifa me zaka ce sai ce a ni ba zan yi magana ba Abu Safiya ne ce ni ba zan yi magana ba na tabbatar na yi magana sako da take nan gurma wallahi za ta je ta tona asiri na ta ce ga abin da na faɗa ba su bar gurin ba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suna tsaye yace ko ko yanzu har yanzu ba za ku fahimci abin nan ba menene mu mu ce ko mace a'a kai fa kacewa ne yayi nasara da da ya gudu wai bai ji kiran sallan da Bilal yayi akan ɗakin Ka'aba ba ba kai ka faɗa ba kai kuma kace kaza duk ya faɗa musu abubuwan da suka faɗa take kaga sai abin mamaki wato kine sai abin yanzu da suka sauraron ai sun gani ko Allah ya ce ku jira za ku ga abin da zai faru kuma tabbas sun jira sun ga abin da yake faru ya faru sai haka wasu daga cikinsu suka imani wasu kuma suka mutu cikin wannan ko Allah ji gamala aliyu ibn mange ce kafirai da sun fahimta bin muhammadu ya kamata an bato nasa ya gabata can ga taura ku futa ku bi annabi ba abin ba sai daga shi sai yake cewa an ka karkashe galibinsu galibi wasu suka shari'a tamkar ba su gaji kangara ba saboda haka da yawa daga cikin sun mutu a cikin kafirci amma wasu sun shiriya ma'ana sun karbi shiriya tamkar ba su gaji wato kenan gangara ba da haka tabbas sun saurara sun ga abin da ya faru kuma sun tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa to mu je malam ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Allah ya ce summa nunajji rusulana a cikin abubuwan da ya faru da mutanen bayan bayan wa'azin bayan gargadin bayan duk rikicin da gwagwarmen da aka sha ƙarshen lamari nuna jerusalem sai mu tsayar da manzanninmu kaga annabi hudu bai shiga cikin halaka ba ya tsira saluhu bai shiga cikin halaka ba nuhu alaihi salatu wasalam bai shiga cikin halaka ba ibrahim bai shiga cikin halaka ba lutu bai shiga cikin halaka ba duka manzannin da ƙarshe Allah madaukaki sarki yakan tsayar da su walazina ma abu har ma da wanda suke tare da su don haka shi yasa kullun ka zama tare da mutumin alkhairi idan alkhairin ya tashi sauka sai sauka tare da kai yanzu kaga da wanda suke tare da annabawan nan da tsira ta zo ta sai suka tsira tare da annabawa sai suka tsira amma da suna tare da halakakku idan halaka ta zo ta za ta same su tare da wato gidan halakakku kullum kar ka zama cikin mutanen da ba akan hakin hanyar alkhairi suke ba kullum haka kullum haka wata rana in matsala ta zo ta za ta tsaka tare da su sau da yawa mutanen kirki sukan samu matsala a sakamakon tarayya da mutanen da kirki ba wa jurmun jarrahu sufa hawa qaumin fa halla bi ghairi jariha bi qab sai kaga wasu wawaye da za su zo sai aikin musifa ta zo ta kana cike tare da su sai su zo sai ta sami ka to yanzu hausawa suka ce na shiga ban dauka ba kana fitar da barawo barawa ya shiga daki aka zo aka cafke shi ce wallahi ba dauki komai ba a bai wannan shi ne sai zama abin to saboda haka kullum mutum ya zama yana tare da mutanen alkhairi wannan ma iya din kadai abin alfahari ne Allah mara kuke yake jama'a da Allah wa rasulahu wa la kama alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa sallu alaka rafiqan ko to ga annabawa ga siddiqai ga shahidai duk kai ba su bane kai ba annabi bane kai ba shahidi bane kai ba siddiqi bane amma dai kana tare da su akwai abin da fi alfahari akan wannan tawagar annabawa da siddiqai da shahidai kai ma ka shiga aka ce wa man menene wa man yati illaha wa rasulahu yanzu ba muna da zogen mu ba sai zama muna yi wa Allah maɗaukakin sarki da'a da manzonsa in an tashi ta da kiyama ranar tashi sai Allah ya haɗa mu tare da wa'ancan tare da annabawa tare da siddiƙai tare da shahidai mu shiga cikin wannan tawagar ina za su tafi sakata wani ma iya wata yi ba ba ƙarfin alfahari ba ne sadaka kullum mutum ya zama yana tare da masu alkhairi kaga Allah ya ce suma nunajji rusulana wallazina ma'ahu dan sai mu wallazina amanu sai mu sai mu tsayar da manzanninmu da wanda suka yi imani ma'ana dai tare da su din kazalika kamar yadda muka tsayar da mutanen annabi nuhu tare da annabi Nuhu da mutanen annabi Hudu tare da annabi Hudu da mutanen annabi Musa tare da sauransu kaman haka ne har duniya ta nade hakan alaina hakki ne a kanmu nun jil mu'minina wallahi za mu tsere da mu'mini duk inda mutum yake mu'mini mai imani akan imaninsa duk halin da ya shiga na da karshe za mu tsere da shi inji Allah madaukakin sarki kuma tsere da shin haƙƙin mu ne mu hakan din ma'ana Allah madaukakin sarki ya sa shi haƙƙi a kansa shi da kansa ya dora wa kansa cewa zai yi hakan din to hakan kuma Allah madaukakin sarki yake so da yanzu abin da ake bukata kawai mutum ya zama mai imani don mu je قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين الله مدعوك جزيلا كي تقول لهم كجاء موسى يا محمد كتير موسى يا أيها الناس يا كو متاني يا أنت يا أيها الناس يا كو متاني سوى متاني كنا mutanen duniya gaba daya da musulminsu da wanda ba musulminsu ba amma kuma ke ɗabin a mutanen makka ake yi mutanen makka amma hukunci zai iya zama zai iya jan bazarsa kan kowa Allah madaukakin sarki ce a gaya musu ya ku mutane in kun tafi shakki min dini in dai har wannan addinin da nazo da shi ba ku yadda da shi ba kuna ga kaman daidai ne kuna kaman ba daidai bane kuna shakku ku karba ko kar ku da aya baya mun faɗa daga cikin cututtukan zuciya akwai shakka ko shakka tana daga cikin manya-manyan cutan zuciya wanda ita takan kai mutum zuwa ga kafirci tun da yana shakka ya karba daidai ne ko ba daidai bane yana shakkan yayi haka ne ko ba haka bane ta haka duk abin da ake shakka a cikinsa za ka samu wata kinan zai iya fuskantar matsala to inda har ko kuna shakka to ni muhammadu wala abu da lazina ta abuduna min dunallahi wani abu da kuke bauta kuma bayan allah na har abada ni ina da yaƙini ba zan bauta masa ba ko kuna da shakka ko ku bauta wa allah ko kar ku bauta wa allah ko to wannan gunkin naku ni har abada ina da yakin cewa wallahi ba zan sake masa ba sai kenan already na riga na abin nan kenan ko wani mawaki ya ce wai fada daha na kira don haka babu a jira kai in ma da mai jira muka mun yi gangara tara ka babu jira babu jira ni ba zan bautawa abin da kuke bautawa ba walakin sai dai ma in tabbatar muku a abudullah ni Allah zan bautawa don haka kenan ni bana shakka tabbataccen yaqini kenan ni bana shakka zan bauta zan bautawa Allah alladhi yatawaffakum wanda shine yake karbar rayukanku to yace Allah ya faɗi tawaffal anfusa hina mautiha wallati lan tamut fi manamiha saboda haka Allah madaukakin sarki yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa yace masa zan bautawa Allah da yake karbar rayukan ku sannan ba ba wannan ba umirtu ni Muhammadu an umurce ni an akuna minal mu'minina in kasance tare da mu'minai an umurce ni tare da in kasance tare da mu'minai Allah yace masa me wasbiran sakama alladina ya da una rabbahum bil gadati wal ashi ka Muhammadu kai hakuri ka da ranka ka zaunar da ita tare da wayannan mu'minan da suke ambatan ubangijin su safiya da maraice Allah yace ka zauna tare da su wala ta'du aynaka anhum karka kuskura ka bar su ka karkatar da kanka ga barin su ka ce zaka yi nufaci wa yansu a'a su din dai ka kasance tare da su imani ba karamin wato kenan al'amari bane saboda haka Allah madaukakin sarki ya umurce shi ya kasance tare da mu'minai kamar yana kuma mutum mai su kasance wata kinan tare da shi to mu je mala wa naqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal mushrikin sannan nabi Allah ce wa an aqim wajhaka kuma ana umurtan ka ya Muhammad ka sai da fuskar ka lid-dini hanifan ga wannan addini da yake karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki in ce din hanif shine addini wanda yake mai karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki ko yawwa ya karkace ma kafirci ya karkace ma shirka ya karkace ma kowane irin akida amma ya karkata zuwa ga me bautar Allah madaukakin sarki wannan yana daga cikin sunan da ma'abota littafi suke kiran addinin musulunci kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam din hanif salman al-faris lokacin da suke bauta ta wuta a kasansu wani ce masa yayi in kana son gaskiya to sai dai ka nemi din hanif na ce bai din hanif kuma ce addini na gaskiya mai karkata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da aka wadda da cikin dalilan da ya sa ya bar gatarsa a farisa ya tafi kasar larabawa neman addini ya zo ya samu kiristoci ya zanna ya musu bauta daga baya gane cewa shiriri ta ne a zalunci suka yi ɗaya daga cikin sai ce masa je ka je ka nemi fastowa ne ya tafi wani gari da ya nemi wani faston ya yi masa bauta shekara da shigo daga baya ya gane cewa wannan faston maciyin amana ne ya tsallaka ya tafi wani kai daga shi wani ce masa ba in dai ba annabin karshen zamani ne ya fito da din hanif ba to ba za ka abin nan ba ba za ka samu shirya ba don haka yana ne din hanif ce sai dai ka je inda yake da dabino yana ne fi dabino a duniya yanzu ko madina ko kuma kaibara don haka ya fara kama tunanin cewa zai tafi wannan gurin har allah ya kawo shi amma a matsayin bawa abin wannan ɗaya daga cikin goma da aka musu bishara da aljannan nan na gashe sa'id bin zaid sa'id bin zaid wannan abu na faɗi bangaren masu bautan wuta kenan a bangaren masu bautar gunki kuma shi kuma zai zo shi kafin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a gidan da suke da shi cewa a ƙarshe din hanif zai bayyana shine addini na gaskiya sai zo ɗakin ka'aba ya tsaya ya ce ya Allah ka san duniyan nan da mahaukaci kenan ko ya ce duniyan nan ni ne kaɗai ne nake bauta maka ko ban san inda din hanif din yake ba wannan abin da mutane suke bauta a cikin ɗakin ka'aba nan ba gaskiya ba ne ya tsaya kuma ya rasa sallar da zai yi ya rasa kuma ibadar da zai rasa istighfarin da zai tunda ba a koyar da shi ba amma da yana da aqidan cewa din hanif zai zo shi kuma din hanif shine gaskiya in ya biya wannan magana tasa shikenan sai ya juya tafi abinsa gobe ma zai dawo ɗakin ka'aba zai yi wannan magana don haka ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi alhamdulillah dama abin da muke nema kenan to da wannan din hanif din shine Allah madaukakin sarki ce masa aqim waje haka lid-dini hanifan ka tsaye da fiskar ka zuwa ga wannan addini din hanifan kana mai karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki wala takunanna minal mushrikina kada ka kuskura ka kasance wato kenan daga cikin masu shirka kaga asalin sa shine wala takuna minal mushrikina amma saboda a dade jan kuntin aka ce wala takunanna bitakid ko bitakid ko nuna takidin ma athqila dan ya ga zai ce wala takunan minal mushrikina kaga nuna taukid ne amma sai aka kara mata sakal wala takunanna kada ka yadda ka kuskura ko kada ka kuskura ka yadda ka kasance daga cikin wato kenan masu yin shirka kar ka shirka kenan kaga in Allah madaukakin sarki zai wani akan shirka yakan tsananta saboda matsalan shirka inna Allah la yaghfiru ay shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to mu je wala tad'u ولا تدع ما ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله يقول ولا تدع من دون الله ai wala ta karka kuskura ka kira kira na bauta kenan ma'ana karka bautawa koma bayan Allah du'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ibadatun addu'a ita kanta ibada ce in ka ce ya Allah wa kake kira Allah madaukakin sarki to karka ce ya hubal ko kuma ya manata wannan irin da'awar da take nuna karkatar ka zuwa ga ubangiji don ya taimaka maka ko ya fitar da kai a cikin wani halin kakani kayi ko ya maka wani abu irin wannan du'a din shine aka ce kar ka yi kar ka zo ka gurfana a gaban gunki kana kiransa kana ce maka kaza ya maka kaza ya kar ka yi hakan nan kar ka je gurin boka ya maka hakan nan kar ka yi kar ka yi ga kowa wala tad'u min dunillahi koma bayan Allah koma waye kawai sawa'un gunki ne sawa'un aljani ne sawa'un boka ne sawa'un san zuciya ne sawa'un wato kenan ko ma menene abinda la yanfa'uka wala yadurruka ba zai amfane ka ba ba zai kuma cutar da kai ba ba zai cutar da kai ba shekara da shekaru zaka yi kana bauta gunki ba zai cutar da kai ba in matsala ta samu gunki yanzu misali a ce akwai gunki a cikin gidan mutum sai gidan ya kama da wuta a guje zai zo shi daga cikin abin da zai ce ta maza ba zai dauke gunkin sakar gunkin sai kone me yasa gunkin ba zai kwaci kansa da kansa ba sayyidina abubakar a siddiq lokacin yana yaro dan shekara bakwai babansa abu kuhafa ya dauko shi ya kawo shi dakin ka'aba ya zo nuna masa gunki ce ga ubangijin ka shi zaka na zuwa kana bauta masa kullum yace wannan din yace eh wannan din yace eh yace to shikenan baba yanzu ma ka tsaya ka fara ni na yi gaba in ka gama sai ka zo ka same ni da ya fita ya haka ya haka ya ga babu kowa kuma lokacin fa ba wahayi kuma yana yaro karami ya dube ya dube ya dube caje gunki na dariya ya ce masa ina son abinci yunwa nake ji gunki bai motsi ba abinci nake so dai gunki bai motsi ba da ya sake wawa ya ga ba kowa ya ɗauko katon tsingaro ka sanar da yawa daga jin yara ba san tsingaro ba ko ya ɗauki tsingaro ka ta yi dubi fuskar gunkin nan ya rabka masa ya tsere a guje daga nan bai ƙara dawowa wannan gurin ba kaga wuqayatul lahi Allah madaukakin sarki ya gaida ne da haka suke cewa sayyidina abubakar bai bauta wa gunki ba ko a zamanin jahiliya to Allah madaukakin sarki ce kar ka zanna a gaban gunki kana roƙonsa kana abin da kaskantar da kai zuwa gare ka kuma bayan Allah ma la yadurka la inda wannan yana amfani lokacin da sayyidina abubakar yana yaro dan karami dan shekara bakwai ce ba na abinci zai bashi ko ba ni kuɗi zai bashi bai bashi ba inda zai iya cutarwa da ya dauki tsingaro ya jefe shi da ya rama ko kuma ya kama shi da wani abu manya-manyan jahiliya irin su imrul kaisi da ya je shi wajen wannan abu nasu da ya dauki wannan tsinken abin din ya kada ya kada ya kada ya ce zan je ni dauko fansan ubana da aka kashe banu asadin su ne suka kashe ko banu asadin qatalu rabbahum ala kulli shay'in siwahu jalal yace zan jin dauko fansan ubana ya kada ya kada ya sa'a nake so ya dauka sai ya ce ba sa'a ya sake kadawa sa ba sa'a ya sake kada na uku sai kama karen kibiyoyin na tsafin na duban ya karya su ya dubi bakin fuskar gunkin ya maka masa ya ce laukana abuka kutila lama uktani ai wallahi da ubanka aka kashe ba za ka hana ba fansa na ce zan dauko na ubana da aka kashe in ubanka aka kashe da ce zan dauko maka fansa za ka ce ba sa'a ne ka gani to jahilan daɗin kenan inda wannan gunkin yana da amfani da ya taimaka ma imrul kaisi wajen ɗaukowa fansa ko amma bai taimaka masa ba inda kuma yana cutarwa da imrul kaisi ya ɗauki ainihin tsafu abin duban nasa kibiyoyin guda ukun ya karya su ya jefe shi akan da ya kama shi da wani abu da haka ba sa amfani komai ba su ba wallahi duk abin da mutum zai dogara da shi kuma bayan Allah ko mutum ko aljanna rantsa da Allah baya da amfanin komai ba zai amfane ka ba ba zai wato kinin cutar da kai ba in kaga ka cutu gwargwadon tasarrufin ka ne in kaga ka amfanu gwargwadon wato kinin tasarrufin ka ne amma shi babu abin da zai iya yi babu abin da zai iya yi hatta idan kama aljanu ne wanda ke so suna da rai ba gunki ba wanda za su iya maka wani abu na cuta ko mutane bokaye wanda za su iya maka wani abu na cuta still cutar wato kenan za ta tafi da kadarar ubangiji ne in Allah ya kiyaye ka babu abin da zai same ka in wani abu ya same ka jarrabawa ce ta zo maka daga gurin ubangiji ma dama kana kan imaninka da karshe Allah madaukakin sarki zai nuna maka wato kenan mafita dan haka fa in fa'alta idan ka kuskura ka karkata ka bi gunki ko ka bi boka ko aljani makamancin wannan in fa innaka lalle tabbas kai ya sake zuwa da nuna sakila ko min zalimina kana daga cikin da suka zalunci kansu domin inna shirka la zulmun azim to mu je mala wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم الله مدaukakin sarki yace wai yamsaska Allah ya Muhammad idan Allah madaukakin sarki ya shafe ka bi durrin da wani abu da ya shafi cuta ko talauci ko rashin lafiya kowane irin nau'i na rashin lafiya kowane iri shine ake kiransa ad-durr ko fala kashifa lahu illa huwa ba wanda ya isa yayi maka sai Allah kenan wannan aya tana nuna mana cewa mutum komin imaninsa wani abin da ba daidai ba zai isa musa tunda ana adiresin annabi sallallahu alaihi wasallama ne haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ake idan wani abu ya same ka na durru durru shine cuta ko cutar na a jikinka ko a jikin ɗanka ko a jikin matarka ko kaninka ko wani naka ko kuma talauci ko kuma kunci ko matsala da zai irin waɗannan duka abin da ya shafe ka to babu mai yayewa in ba Allah maɗaukakin sarki ba wadda shi sauran lokaci za ka ga annabawa Allah maɗaukakin sarki ya yi subjugating ɗinsu to wani irin yanayi mutane su wahal da su ko su dake su ko su musu walakanci ko wani abu kamar wani ko kuma cuta ta gangan jiki kamar yanda ayyuba alaihi salatu wasalam ya shiga cikin yanayi na kankani kai ta yanda rashin lafiya ya kai matsayin da annabi ayuba alaihi salatu wassalam ba ya iya komai sai dai ai masa yana kwance babu abin da zai iya kuma ayuba bai taba budan bakinsa yayi addu'a ce Allah ka yaye min ba bai taba budan bakinsa ce Allah ka yaye min ka bani lafiya ba saboda lokacin da yace aqidarsa shine lokacin da Allah ya bashi arziki dukiya mata da yaya da komai da komai Allah ya bashi wannan kuma yanzu Allah sai ya canja masa da rashin lafiya ya ce ai wannan biyan da ya ga dama ne don haka ba zan roƙi ya yayi min ba annabi ayyuba alayhi salatu wasalam da ya addu'a ya yi complain akan wannan matsalar ba har sai lokacin da ya ga harshensa ba zai iya yin zikiri ba ba zai iya ambatan Allah ba anan ne ya ce rabbi inni masaniya durru anni masaniya durru wa anta arhamur rahimina ya ce ya Allah hakika cuta ta same ni kuma kai kafi kowa jin kai a cikin duk masu yin jin kai ka ga nan ma kamar shagube bai ce Allah ya yi min din bare amma dai ya ce anni masani durru ko inni masani durru ya Allah hakika rashin lafiya ya same ni kai ne kuma arhamar rahimina da haka sai Allah madaukakin sarki sai ya yi masa saboda haka idan ayyubu alaihi salatu wasalam zai shiga cikin wannan malaman tarihi suka ce ya rasa 'ya'yansa sun mutu ya rasa matansa duk sun fice sun bar shi sai mata daya ya rasa dukiyarsa duk ta lalace ya rasa gonakensa da komai da komai nasa barorinsa duk sun tafi ya sai shi sai mata guda daya hakan ma sai sarrafa shi ake yi ba zai iya sarrafa komai da kansa ba har ta kai ga Allah ba zai iya ambata ba har shi ya rike saboda sai wannan complaint din to in ayuba za a yi masa wannan to kowace irin cuta za ta iya samin ta idan ayuba alayhi salatu wasallam zai iya daurewa kai ma ya kamata ce ka daure ka daure annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hadu da rashin lafiya wani sahabi zai ga shi ya ga yanayin sa ya ga yanayin sa ce ya rasulullahi innaka tu'aku wa akan shadidan kana zazzabi zazzabi mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ajal tabbas haka ne ya ce inni u'aku kama yi aka rajulani minku ni ina yin tsananin zazzabi irin na mutane biyu daga cikinku zazzabin mutum biyu in zan yi zazzabi haka ake dora mi sai ce masa wa zalika ana laka ajira ne kenan saboda kana da ninkin lada ko lada biyu sai ce masa ajal zalika ka zalika ya ce hakan din haka yake ma'amin musulmin tusibuhu musibatun babu wani musulmin da wata musiba za ta same shi shaukatun fama faukaha tun daga kaya zuwa sama da kaya ko ne ne Allah madaukaki sarki sai ya yi masa kafaran wani zunubi zaka idan Allah dora maka rashin lafiya ko cuta ko wani abu kafara ne zaka ya kamata a ce mutum mutum musulmi ya zama ya yi haƙuri har Allah ya yi masa duk da cewa mu ba hana mu sha magani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dawo ya abdullahi waqzu shiyadi ku yi magani amma ku kunyata shaidanu kar ku yi magani irin na shaidanu kar kuma ku yarda da akida irin ta shaidanu akan harkar magani ku yi magani iyaka wanda shari'a ta yarda da shi kuma ku hakura iyaka nan idan waraka ya zo falilla alhamdu wal minnatu idan waraka bata zo ta ba dama na Allah madaukakin sarki ne sai ku yi hakuri akan wannan babu kuma wanda isa yayi wannan wato kenan sai Allah madaukakin sarki ayyuhu sallallahu bi durrin wala kashi wala illahu wa yuridka bi khairin idan kuma Allah madaukakin sarki ya nufe ka da alkhairi dukiya za ka samu mata za ka aura ko miji za ki samu ko haifuwa ko ko kuma mulki za ka samu za ka ci kansila ko za ka ci gwamna ko za ka ci min duk abin da Allah madaukakin sarki ya nufe ka da shi na alkhairi fala radda li fadlihi ba wanda isa ya raddin wannan ba wanda isa ya maida abin ya hana abin ya zo ya same ka wallahi abu sai ya zo ya same ka duk inda kake sai ya zo ya same ka don haka mun sake komowa wato kenan wani bangare na alkaza wal qadar abin da Allah ya aiko maka na matsala ba Allah ba ba mai yayiwa amma fa addu'a du'a'u na faham addu'a amfaninta wato kenan yana a zahiri yake duk abin da ya faru sai mutum ya koma ga Allah duk abin da ya faru sai mutum ya koma ga Allah duk abin da ya faru sai mutum ya koma zuwa ga Allah madaukaki zaki Allah ya ce yusibu Allah yana samar da bihi da shi wannan jarrabawa da Allah yawa man ya sha'u min ibadihi wanda ya gana ma daga cikin bayinsa idan rashin lafiya ne Allah yakan sa rashin lafiyar ya so kan wanda Allah ya so a cikin bayinsa rashin lafiyar sai ya zo kaina ko ya zo kanka ko ya zo kanki duk wanda Allah ya ga dama da shi ne zai same shi haka kuma yin arzikin da shi ma haka in rahama ne ta ubangiji Allah madaukakin sarki yana samar da ita zuwa ga wanda ya so sai kaga wani yayi kudi shekara da shekaru kana fafutuka wani sai kaga overnight wato kenan yayi kudi ko kuma ya samu mulki ko ya samu abin nan wallahu wa huwal ghafuru lalle Allah madaukakin sarki shine mai gafara الرحيم شنو وتكنا ميجين كي قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل الله مدوكين تركيتي kullum ka gaya musu ya Muhammad ya ayyuhan nas ya ku mutane kad ja'akum al-haqqu min rabbikum hakika gaskiya ta fito daga gurin ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko wato kenan gaskiya bayyana wannan gaskiya ita ce alkur'ani ba mani da duk wanda ya karbi shari'a ya shiryu to wannan yayi bayyana ma ya ta dalilin ya karbi shari'a nan dan amfanin kansa ne wanda Allah wanda kuma ya bata yake karban gaskiya bayyana ma ya dalla alaiha shi ma ya bata dan wato kenan amfanin ransa ne ko kuma rashin amfanin kansa zai koma wato kenan wa ma ana bi wakilin lalle ni ban zama wakili ba ba aiko ni zama mai sa ido a kan lamarin ku ba matsayi na kawai shine na mai ida sako ina isar muku da sako na gama ba zan sa ido ka cewa dole dole sai na tinsa sako kun yi imani ko kun yi aiki kaza ko kun yi ko kun yi aiki kaza ba don mu jama'a واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله بارك في ذلك واتبع يا محمد كبي ما يوحى إليك abin da aka yi wahayi zuwa gare ka wasu bi kuma kai hakuri ka daure ka daure abin da aka yi maka wahayi a kansa shine alkur'ani ka yi hakuri ka bi alkur'ani din kuma ka daure akan iyaka abinda alkur'ani din ya iyakantar da kai a kansa hatta kuma Allah har dai a je lahira Allah madaukakin sarki hukunci tsakaninka da su ko kuma har a duniya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaskiyar mai gaskiya sannan ya kunyatar da wato kenan wanda zai kunyata tun a nan gidan duniya ko khairul hakimina tabbas Allah madaukakin sarki ya fi kowa alkhairi a cikin wato kenan masu hukunci Allah madaukakin sarki ya fi kowa iya hukunci don haka hukuncinsa ya fi na kowa wato kenan alkhairi don mu jima lokaci eh mun ka mun ka abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya ganar da mu kuskuren Allah ya ba mu ikon gyarawa za mu dakata nan insha Allah saboda ga iska ga rashin nasuwa gashi ko mun zo karshen wannan sura sai gobe insha Allah o addu'a za mu ko
Allah kin gobe ranar asabar za a rike karatu insha Allah to Allah muna wata Allah kin ranar asabar za a na neman kuma gobe wanda ake yana masallaci da yamma annan daren in an da daren ba gobe za ta yi mala yamma to Allah mai muna addu'a da jeje
وأنت الذي تتكلم على الأبرار يا ذي الجلال الغفار ولا حول ولا قوة إلا بك